أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي biyar ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da ashirin ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi Masalam shekara ta 2018 jiya in ban manta ba mun tsaya a aya ta talatin wato da hudu kan bayani na zancen masu wato karya hanya don haka a yau insha Allah ta'ala za mu ɗauko daga wannan sai mu ɗora Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illallazi na tabu min qabli an taqdiru alaihim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
to in muka dubi maudu'i na silsila ta waɗannan ayoyi an yi zancen ɗan annabi Adamu ɗaya daga cikinsu ya kashe ɗaya kaga ana maganar kisa ne sannan aka zo aka yi zancen saboda wannan aka wajabta ko aka rubuta ma bani Isra'il a cikin littattafai hukunci na Allah cewa wanda ya kashe rai ɗaya kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya, wanda mun yi bayani irin maganganu da malamai suka kawo kan wannan matsala. Waɗansu sun tafi cewa duk wanda ya kashe mutum ɗaya, ai mutane gaba ɗaya suna da haƙƙin su nemi jinin ɗan uwansu domin asalin mutane guda ne, da kuma waɗansu malamai da suka ce annabi ake nufi ko shugaba ko ko wanda ya kashe mumini ko ko rayuwa ta mutane tana da harama yadda in ka kashe wane haramun ne to haka ne ma kisan wata rayuwa haramun ne ko ko yadda wadan suka ce dan annabi adamu ake nufi ko kuma duk wanda zai kashe mutum bayan shi to kamar ya kashe sauran mutanen ne ko kuma abinda ake nufi shi wanda aka kashe a wajensa kamar an kashe kowa ne domin da mutum ya riga ya mutu to shi kenan shi ganin shi kai kamar duniya duka gaba ɗaya ta mutu ko ba haka ba abu firas al-hamazani yake cewa idza mitu zam'anan fala nazala al-qatar in hannun mutu da kishirwa to shi abin da yake cewa ka Allah ya sake ruwa ma a duniya kenan kaga shi wanda an ka kashe a ƙarshe shi duniya ta tashi gare shi faka annama qatalan nasu jami'a ai inda al-maqtul wadansu malamai sun tafi kan wannan wadansu malaman kuma sun ka nuna cewa in har ya halittar da kisa to wannan lokacin nan ne amma abin da ya samu kaɗan tattauno kan wannan shekul wato malamai suke cewa kashe mutum bai kai ɓanna ba irin ɓatar da ɗan adam. Ma'ana, an ce wanda ya kashe rai ɗaya, kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya, to ina hukuncin mutumin da ya ɓatar da mutum ya zamanto sanadiyar shiga wutar jahannama. Ina fatan kuna fahimta da kyau, domin in ka kashe mutum baya hana tana yiwa shi ya samu shiga aljanna. Mun fahimci wannan da kyau, dan ka kashe mutum yana yiwa ya zamanto dan aljanna ne mumini ne ko ba haka ba to amma mutumin da ya batar da mutum daga nan duniya ya zamanto sanadi ya shiga shuta jahannama wanda wanda ya filifi wanda ya batar ina fata an fahimce ni kenan kaga ashe malamin da zai koye gaskiya ya halakar da mutane wato zunubin shi ko munan wato munancin aikin shi ya fi fiye da mutumin da ya sayu akobin da ya kashe mutum don wancan yana yiwa ya zama tusan da shiga shi aljanna mun fahimci wannan da kyau shi yasa shekul islam ibnu taymiya a cikin wato tafsiri na suratul nisa da ya gabata mun gaya muku da yazo wajen alladina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl mutanen da suke yin rowa kuma suke umurtan mutane da rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli suna koye abinda Allah ya ba su na falalarsa yace lalle ma'ana yin rowa da dukiya abu ne wanda yake bai da kyau amma a ce mutum ya yi rowa da ilimi ita ce mummunan rowa domin da zana an yi rowa ta ilimi al'umma za su ga cikin jahilci da mutane sun shiga cikin jahilci ba za su san ubangijinsu ba daga nan sun zan bayan shedan daga nan za a kora su wutar jahannama Allah ya muna tsari ina fata an fahimce ni to sai yanzu wannan ayar da ta zo ta yi bayanin mutanen da suke yin hiraba jiya mun yi bayani a gurguje cewa waɗansu sun ce mushrikai ne waɗansu kuma suka ce a'a ahalul kitabi ne waɗansu suka ce haruriya ne muka ce zance mafi inganci su ne musulmai waɗanda suke tariya hanya ina fata an fahimta dalili kuma su waɗanda suka ce mushrikai ne ko kafirai ne ko kaza sun kalli lafazin inna ma yuharibu wato inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu kaga kafirai yuharibuna Allah wa rasulahu mushrikai yuharibuna Allah wa rasulahu ahlul kitab yuharibuna Allah wa rasulahu shi yasa suka dauki wannan to amma in muka dubi illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim yana nuna cewa mu wato musulmai ake nufi domin kafiri duk aikin da ya aikata bayan ya tuba an gane ni ba za a ce za a kama shi da shi ba tunda shi dama ba akan musulunci yake ba mun fahimci wannan kuma lafzin muharaba ba ya takaita ne akan ahlul kitabi da mushrikai ba mun yi bayanin cewa haddaka wato mu'minai Allah yana iya wato wajja hadda juyar da wannan lafazi zuwa gare su don a tsoratar da su fa in lam taf'alu fa'dharu bi harbin min Allah wa rasulih da haka dai wannan shine kuma bayani ya gabata cewa wato an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin shin za a rarraba waɗannan hukumce-hukumcen nan in sun kashe a kashe in sun kashe sun karɓi dukiya a kashe ai kaza takdiratu da dama ko ko dai za a bar hukunci ga shugaba abin da yaga dama yayi ko da ba su kashe ba in an kama su in maslaha ce a wajen shugaba yaga a kashe a kashe ina fata an fahimce ni waɗansu kuma sun ce cewa shin za a haɗa su ko za a rarraba tunda an ce إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسألون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم شن ذا ربا أن يقتلوا إن أنقدا ما أكشي أو يصلبوا كوكما أتيجسوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض شن هذا واقع يكون ذا أحد إبا in muka dubi sababin nuzul gaba ɗaya aka haɗe musu ina fata an fahimce ni ko ba haka ba to amma au shin tana da matsayin ta na takhyiri ko ko tana da matsayin jama wannan sai ka koma cikin lugha amma in muka dubi hadisai za a rajja hacewa ana iya haɗa musu gaba ɗaya ko ko shi limami yana da damar da ya wadansu daga cikin su don mi don au wani lokaci tana zakkuwa lit takhyir wani lokaci tana zakkuwa kuma lil jam'i uzran aw nuzra alqur'ani uzran yanke uzuru ne aw nuzran ko ko mi ko kuma gargadi a'a yanke uzuri ne kuma gargadi ne ina fata an fahimce ni wala tuti' minhum asiman aw kafura kakka bi asiman mai zunubi aw kafuran ko kafiri ko da kafiri kafiri mai zunubi dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su dan haka dai sabani ne akwai mazhabobi guda uku wallahu subhanahu wataala a'lam da zancan shin daure shi da aka ce za a yi tsige shi shin bayan ya mutu ne za a tsige shi ko ko bayan an kashe shi ne za a tsige shi malamai sun yi maganganu da dama amma wadansu na ganin sai an kashe shi sannan kuma za a tsige shi wannan magana ce sannan kuma da zancen kora ne ake nufi da kora waɗanda suka ce za a haɗa runduna wanda za su je ta neme su in sun tsaya cikin ƙasar musulmi a kama su a kashe ko kuma su koma wata ƙasa su ba mu ƙasar musulmi lafiya waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi shine wato a kori mutum daga ƙasa a kai shi wata ƙasa waɗansu kuma suka ce a ɗaure shi waɗansu malamai suka ce a'a a ɗaure shi amma ba a ƙasarsu ba in akwai dama saboda a haɗa mai azaba guda biyu wallahu subhanahu wata'ala a'lam dan haka dai waɗannan abubuwa ne matsaloli waɗanda dole sai mutum ya koma cikin littattafai musamman na fiqh wani ɗaya daga cikin ɗalibai ya rubuta magister akan ahkamul hiraba hukumce hukumcen na hiraba waɗanda inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula binciken sa na saman jami'a akan wannan ya rubuta wannan binciken dashi dan haka ko kuma littattafai na fiqh idan mutum ya duba zai ga waɗannan in ka koma cikin littattafan fiqh musamman littafan da suka hada mazhabobi daban-daban domin in mazhaba ɗaya ne tana yiwa ba za ka san matsaloli da kyau ba amma da za ka ɗauki almuqarana ka taɓo wannan da wannan ko da ka ɗauko littafan da kanka ko ka ɗauki littafan da suka yi magana kan wannan kaga bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-hafid mazhabobi ne guda hudu duka yana tattauna akan su wani lokaci har zahiri yana kawo to kaga in kana son ka fahimci mas'alar da kyau da za ka koma a ciki ko ka ɗauko ko wace mazhaba littafanta ka karanta don saboda ka fahimci abin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam sai Allah ce to illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin ku samu iko akan su fa'lamu anna Allah ghafurur rahim kusan cewa Allah ghafurun mai gafara ne rahimun Allah subhanahu wataala mai jinkai ne mai jalale ne yace za a yamihi musu haƙƙi na Allah amma Allah bai ce fala ta hudduhum ba yace kuma ban ga wanda ya tattauna akan wannan ba a iya bincike na kenan yana yiwa akwai wanda suka tattauna kan wannan an gane waɗanda suke ganin su ahkamul hiraba wanda yake an kama shi za a iya yafe masa wallahu subhanahu wataala a'lam amma yace shi bai gani ba cewa ban gani ba ko ban sani ba ba shi ke nuna babu abu ba ni iya bincike na gabaki abin da na gani shi yasa ko cikin fatawa abin da duk baka da tabbaci akan shi iya binciken ka ce wallahi ni iya bincike na ga inda na tsaya in ba abu ne wanda yake muttafaqun alaihi ba an tabbatar da fatawa ga yadda take to in kai bincike kai bincike kakka ce babu ce ni iya bincike na shi yasa manya manyan malamai zaka sun cewa la a'rifu la a'rifu hadisan bi hadha lafz ban san wani hadisi ba da wannan lafazi mai yiwa akwai kai baka san mishi ba domin ba kai ne ilimi ba kakka mai da kanka ka san komai daga nan ka san wawa ina fata an fahimce ni amma ban gani ba ba shi ke nuna babu ba wani ko in ya tashi ba da fatawa gaba ɗaya yake basuwa shi duk in abin da ya faɗi wanda ya ce babu shi babu shi wannan ba zan ce ilimi bane Allah ya gane da mu sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ayyuhal ladina amanu taqullah wabtaghu ilayhi alwasila وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون kafin mu fassara wannan aya akwai qadiyya guda da alqur'ani ya kawo wanda tana yiwa ƴan qur'aniyun kaga sun zaburo maka aw yunfaw min al-ardi a kore su daga ƙasa to kaga yanka ce aw yunfaw min al-ardi nan am ne makhsus ba ana nufin a kore su daga ƙasa gaba ɗaya ba don bai yiwa a yi gidan kaso cikin sararin sabaniya ko suna yiwa kenan nan yunfau min al-ard ana nihin wani tashi daga cikin kasa su tashi daga wata kasa daga wata kasa kuma uslubi ne na al-qur'ani al-qur'ani yana iya cewa kasa amma yana nufin sashin ta kun san su ba su yarda da irin wannan ko ba haka ba da Allah subhanahu wa ta'ala nuna cewa inna fir'auna ala fil ardi fir'auna yayi girman kai a bayan kasa ba wai dan yana mulkin bayan kasa gaba ɗaya ba a'a wani tashi na kasa don mi don lokacin da aka kori annabi Musa falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasasa qala la takhaf najawta min alqawmi adh-dhalimin kaga fir'auna bai da mulki a wannan wurin ina fatan kun fahimta dan ka wani ya ce min awyin fo min al-ard ya ce a a dauke su na kasa to me yake da dauke su ta aina za ka yi su a sama'u sararin samaniya ba haka ake nufi ba wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah to ana abin tambaya meye alaƙar wannan aya ana zancen ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adamu ya kashe ɗan uwansa to in muka zo aya da ta zo bayanta misali tana da alaka da ita ta hanyar cewa min ajli zalika katabna ala bani isra'il ko ba haka ba to inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu yana da alaka da aw fasadin fil ardi dunda al muharaba fasadun fil ardi ko ba haka nan bane to ita ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al wasila daga ina ta samu alaka da wannan ayoyi don kun san mun ce ilmul munasabat ilmi ne mai muhimmanci ya kamata ka san aya kaza da wanda ta biyo bayan ta meye dalilin da ta biyo bayan ta tunda lokaci ne wanda kafirai suna kokarin sama musulmai shubha a cikin addinin su malamai suka ce a'a wannan ba matsala bane tana da alaka da wannan aya da ta zo yanzu ta hiraba sannan tana da alaka da ayoyin da suka gabata na ɗaya daga cikin ayan annabi adamu don ya ce mai qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu من المتقين باكنا سوء كربي أيوك كبا أسوك كما الأمر كا تو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ina fata an fahimce ni kenan kaga akwai alaka ta kawannan yanzu an dawo ana magana ga mutane in suna son su samu nasara ba irin yadda dan annabi Adamu ba yadda ya aikata banna bai samu mafita ba abinda addalilin faduwarsa rashin jin tsoron Allah ko kuma su masu hiraba waɗanda suke zuwa su yi fashi su kwace kayan mutane ko ba haka ba me ya kai su ga wannan rashin jin tsoron Allah da sun ji tsoron Allah subhanahu wataala da Allah ya sauƙaƙa musu al'amuran su ko ba haka nan bane wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib fa sai kaje kai sata ba ko kai ciwa ciwa ina fatan kun fahimta dan haka ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtaghu ilayhi alwasila ku nomi alwasilata alwasila kinnan waɗansu malamai kamar wata riwaya da aka rubuta in dan Abbas radiyallahu anhu an kace ita ce alhaja buƙata kenan wabtagu ilaihi alwasila wabtagu ilaihi alhaja ku nemi bukata zuwa ga Allah subhanahu wataala a wajen wa ake neman biyan bukata Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal alayhi ko ba haka ba inma ta'buduna min dunillahi awsanan وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا وعبدوه واشكروا له وتنسوك شيء أبين دا أكي نفيد إتا الحاجة بقاتا amma wannan ba yana nuna cewa ba abin neman bukata wajen wani ba a'a yana yiwuwa kai kana talaka wani yana da kuɗi ka je ka neme shi taimako ina fata an fahimce ni wannan wasila ce wadda an shar'anta ta wani ya nemi taimako wajen wani an fahimta da kyau amma ka je wajen wani ya baka arziki bai iya baka arziki amma yana iya baka kuɗi domin kuɗi ba arziki bane da yawa daga cikin mutane an ba su kuɗi su yi kasuwanci sun talauci ko ba haka ba dan haka mutum bai baka arziki amma yana iya baka kuɗi kuma Allah ya amince da ai haka an gane wannan da kyau dan ka wani zai ce a'a ya fassara aya ba daidai ba waɗansu malamai suka ce a'a alwasila abinda ake nufi da ita alqurba shine kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala bimtithali awamirihi ka aikata abinda Allah yace wajtina bi nawahihi ka nisanci abinda Allah yace ko ala wifqi ma jaa bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini bi ikhlasin fi dhalika lillahi ta'ala tare da tsarkakewa zuwa ga Allah to kaga nan alwasila nan ta koma alibada domin ita ibadan nan wato tana da sharuɗa guda biyu na farko a yi ta don Allah na biyu a yi ta yadda Allah ce a yi ibada kamar tsuntsu ne in ji malamai tana da fikafikai guda biyu idan wato tsuntsu yana da fifike ɗaya yana iya fira ba zai iya ba ko ba zai iya fira ba to haka ibada ba za ta karɓi wajen Allah sai tana da waɗannan abubuwa guda biyu na farko a yi don Allah ba don cimma wani buri na duniya ba shi ko wanda ya don Allah Allah ya san shi don Allah saboda ke cikin zuciya na biyu a yi yadda Allah ya ce to wanda ya yi ibada irin yadda Allah ya ce amma bai yi don Allah ba ya yi aiki irin nawa aiki na munafiqai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala kaga sallah irin yadda an kace ai suke yi amma qamu kusala ba don Allah ba sai Allah ce yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila an gane ko to sannan kuma mutumin da ya yi aiki don Allah amma ba haka Allah ya ce ai ba to wannan kuma ya yi aiki da wato kiristoci wa rahabaniyata da uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah sannan kuma yayi aiki da yan bid'a na al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke yin aiki iri wato don Allah amma kuma ba wanda Allah ya ce ai ba dan haka dole sai mutun yayi haka waɗansu malamai suka ce ita ce ake nihi da alwasila to waɗansu malamai kuma sun fassara alwasila da wasila wadda ta zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda yake almanzila wani matsayi na mai girma wanda ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi ibn Amr cikin sahih Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumul mu'adhdhin in kun ka ji mai kiran sallah kenan yana kiran sallah faƙulu misla ma ya ƙulu ku faɗi irin abin da yake faɗa sun masallu alayya sannan ku yi mini salati kina in an ƙare kiran sallah da mi ake farawa salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu da mutane da an ƙare kiran sallah sai su fara da Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma kuskure ne cewa yi faqulu misla ma yaqulu in an ƙare thumma sallu alayya sannan ku yi mini salati kenan bayan kiran sallah an ƙare faɗa irin abin da yake faɗa in yace Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah sannan kuma in cikin iqama ne in yace qad qamati salatu qad qamati salah malamai suka ce kace qad qamati salatu qad qamati salah in kuma cikin kiran sallah ne na asuba as-salatu khairun minan nawm kace as-salatu khairun minan nawm ko ba haka ba amma akwai sabani wajen hayya ala salati hayya ala fala waɗansu malamai suna ganin za a ce la haula wala quwwata illa billah domin hadisi wanda ya zo guda shi takhsisin wannan wurin tunda misla ma yaqulu amma shi a aikace ga abin da yayi mun fahimci wannan da kyau to dan haka faqulu misla ma yaqulu mu ko yanzu a cikin iqama ana samun matsala ko ba haka nan bane sai an ƙara to wannan matsala kuma ba abin rikici bane in ka nuna ba mutum bai yadda ba sai ka bar shi akan abin da ya saba domin in mutum an ka ce ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar in kasashen laraba na ce an ce Allahu akbar kabiran ashhadu an la ilaha illallah sai ce wato wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce sallallahu alaihi wa sallam ko ba haka ba qad qamati salatu qad qamati salah sai ce aqama allahu wa adamaha allahu akbar allahu akbar sai kaji wani yayi shiru ko ce allahu akbar kabiran la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan ba su fahimci nasi da kyau ba an gane ko in yace maka sallallahu alaihi wa sallam salati annabi ne sai ka ce eh amma nan ba haka an kace annabi ya ce ayi ba ba na ce maka salatin annabi bai da kyau ba saboda wani da wannan zai yake ka ina fata an fahimce ni to kuma in mutum ba zai karba ba kai ba a tilastar da kai ka shiryar da mutane ba masu da'awa suna da matsala wani lokaci kai in ka tafi akan ra'ayi ko da abin nan ma ba a yi sabani akan shi ba an gane ni da kyau to abin da ake bukata in kai ma mutane bayani ka bar su yana yiwa daga baya in sun yi nazari da kansu su karɓi abin nan amma mutum ya zo ya ce duk abin da ya yarda da shi dole shine za a aiki da shi wallahi tallahi in an kai haka za a samu matsala Allah ya ganar da mu fa inna man salla alayya salatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya salati dai a gare ni sallallahu alaihi biha ashran Allah zai masa salati goma ثم سلوا لي الوسيلة sannan ku neman mini alwasila to kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a neman masa wasila fa innaha manzilatun fil janna wani matsayi ne a cikin aljanna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah bai dace ba sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah wa arju an akuna huwa ina fatan a ce ni ne wannan bawa faman sa'ala li alwasila duk wanda ya nemi min wannan wasila hallat lahu shafa'a shafa'a ta tabbata gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi mata ceto anan malamai suka ce cikin wannan hadisi akwai abubuwa da dama da ya kamata mu fahimta na farko daga ciki da yace summa saluliyal wasila ku neman mini wasila to sai ya faɗi yadda za a yi a cikin hadisi na Jabir wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi man qala hina yasma'u nida duk wanda ya faɗa lokacin da ya ji an ƙare kiran sallah اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة كما هكذا آت محمد الوسيلة والفضيلة تتمي وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته كاغنا أتي آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأن والدرجة الرفيعة ما لم يسك بيزوبا ko ba haka ba innaka la tukhlifu al-mi'ad shi ma dukkan riwayoyin da suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu innaka la tukhlifu al-mi'ad a wannan wurin duk da yake a cikin alqur'ani akwai shi rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ko ba haka ba to amma cikin hadisin bai tabbata ba kuma lafazi na addu'a yana daga cikin abubuwan da an yi ittifaki ba a ruwaito shi da ma'ana in dai an ka ce addu'a ce to an tabbatar da lafuzzan da su za a kawo ta ba a canza addu'a ina fata an fahimce ni sabanin wani abu a ce manzo Allah sallallahu alaihi yayi kaza to an arwaito shi da ma'ana babu matsala amma wannan addu'a ce ibada ake yi da ita kenan dan haka shi yasa malamai suka ce duk abin da bai zo ba to kar a zo a sa shi ciki domin kan mutum ya zo ya ƙara abin da babu shi wallahu subhanahu wata'ala a'lam sannan kuma thumma saluliyal wasila ku neman mini wasila nan kowa ya shigo cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da wannan malamai suka cewa babu laifi mafi daraja ya nemi addu'a ga mutumin da bai kai gare shi daraja ba, ko ba haka nan bane tunda babu wani mutum mai kima irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to yace kuma saluliyal wasila cikin al'ummarsa akwai dan giya cikin al'ummarsa akwai mazinaci ga sunan dai al'ummat kuma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah kuma dukkan su me yace musu sai ce saluliyal wasila kaga cewa addu'a ba a neman ta sai ga waɗansu manya-manyan mutane abu ne wanda yake na buƙatar dalili ko ba haka ba kuma wannan ba ƙaranci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a'a da yawan mutane sun ne sun yi sun nema masa wannan manzila saboda al'ummar ta ce gaba ɗaya shi ko gaba ɗaya zai tattara a matsayin sa na shugaba ya tafi da ko tare da kowa kenan wannan yana kimar sa ne ba wai dan an ce har da yan giya suna ciki baka ce a'a an rage ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daraja a'a yana daga cikin wato darajarsa hatta da masu sako cikin al'ummar sa yana kaunar su kuma yana son su da alkhairi mun fahimci wannan da kyau kun san lokaci ne wanda matsaloli sun yi muna yawa to dan haka dai wabtaku ilaihi alwasila ku neman masa wasila malamai suka ce cewa wannan manzila ce fil janna ba ita ake nufi ba domin nan an yi zancen Allah subhanahu wataala ittaqullah ku ji tsoron Allah wabtagu ilaihi alwasila kaga zamiri na Allah ne ilaihi bai kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in mun saba mu rai wanda kuma wato kamar ketaro da shi zamirin ne zamu mu ce ilaihi zuwa gare shi alhali kuma sunan shi bai zo ba an gane ko sai dai malamai suka ce duk waɗannan ma'anonin gaba ɗaya da riwaya ta Ibn Abbas da aka ce watlubu ilaihi alhaja ku nemi bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma wannan neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasila dukkan su suna daga cikin ibada suna daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ya yarda da kai ka neman ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasila kenan sai ya zamanto lafazin wasila wancan am ne amma da haja da wannan alman- wato talabu manzilatul rafi'a dukkan su suna karkashin lafazi na wasila wanda yake wancan shine babba wallahu subhanahu wataala a'lam an fahimci wannan to waɗannan su ne wasila waɗanda suka tabbata to a matsalan mu ta aqida zaka iske tawassuli yana daga cikin abubuwan da muke da matsala akan su ko ba haka ba tawassuli zaka ga masu bara suna yin tawassuli kowa suna yin tawassuli don Allah don annabi don kaza don kaza don kaza to da wannan kuma tsoga ayat ke kawa wabtagu ilaihi wasilata ayanci ku dubi wasila zuwa gare shi dan kaza dan kaza to wannan yasa malaman sunna da suka ga abin yayi tsanani sai suka yi ka'idodi suka yi bincike suka kawo yadda abin yake a alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wasila kala biyu ce akwai wasila inda Sheikh Nasiruddin Al-Albani al-kauniyya wadda ta wato tafiyar da al'amuran duniya ce misali idan mutum yana jin rashin lafiya ciwon kai masalan zai sha maganin ciwon kai to wannan wasila ne ta samun lafiya amma ba shi ke bada lafiya ba Allah ke bada lafiya wannan wasila ce kauniyya an gane ni ko to sannan kuma akwai wasila shar'iyya abinda Allah ya ce in an yi kaza za a samu kaza kamar shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wasila ce li dukhulil janna ka samu shiga aljanna wasila ce shar'iyya to dan haka dole ka bambanta tsakankanin su wannan tawassuli yana da ka'idodi guda uku na farko ana yin tawassuli da sunan Allah bismin min asma'illahi ta'ala don Allah ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ka nemi Allah da wato kai tawassuli da wannan sunaye da Allah ka ce ya ghafuru اغفر لي يا رحيم ارحمني ko ba haka nan bane ya razzaqu urzuqni kama su so arziki shi kadai ko ba haka ba ma'ana dai kowane suna yana da ta'alluki zaka kira sai ka bukata asma'ullahi alhusna sannan kuma ana tawassuli ne da aiki nagari in kai aiki nagari kai tawassuli da shi a cikin suratu ali imran rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kaga an aminu bi rabbikum ku yi imani da ubangijinku fa amanna mun yi imani rabbana faghfir lana dhunubana to Allah ka gafarta mana zunuban mu saboda imanin da muka yi shi ko al imanu min al a'mal salihah ko kuma shine ma asalul a'mal salihah mun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma abu na uku malamai suka ce ana yin tawassuli da wato addu'a ta mutum nagari ko ba haka nan bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin hadisi na Anas cikin sahihul bukhari wata rana yana sallah ta khutbar jumu'a sai wani yazo ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruwa babu ruwa al'amura su rikice ko ba haka ba ka roƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙa Allah ya saukar da ruwa ko ba haka ba aka ci gaba da ruwa aka ci gaba da ruwa sati dai ba a dauke ruwa ba sai wani mutum ya shigo ko shi ne in ji wasu malamai ko ko waninsa ya ce wato ruwan nan za su halakar da al'umma domin sun cika ko ina da ko ina ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a Allah ya dauke ruwa dan haka ruwan nan da muke so sai mu ce Allah ka ba mu ruwa masu albarka dan ana iya ruwan da za su ta da gari gaba daya an gane da kyau ko to wannan nan su ne tawassulin da sun ka inganta bai dace a yi tawassuli ba da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ana tawassuli ne da son da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan kuna fahimta ta misali ka ce ya Allah saboda kaunar da nake yi ma annabinka Allah ka bani kaza amma bai dace ba mutum ya ce ya Allah dan zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin zatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kima yana da daraja amma ba wasila bace shar'iyya ta neman abojan Allah an gane ko son da ake yi ma annabi ibada ne amma zatin annabi ba ibada bane ba a yin tawassuli kuma da abinda ba ibada bane mun fahimci wannan to waɗannan su ne mas'aloli waɗanda sun ka inganta wanda ma malamai suka kawo asar na Anas radiyallahu an wanda lokacin da banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura sayyidina Umar radiyallahu an an rasa ruwa sai ya jawo ammun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine baffa ko abinda ake cewa tonton da faransanci ko onko da english wato ya fito da shi yake cewa ya Allah mun kasance muna neman addu'a wato muna neman shayarwa da annabinka lokacin da addu'a annabinka lokacin da yana da rai sai kai muna ruwa yanzu kuma annabinka ya kaura baya nan yanzu kuma muna tawassuli da addu'ar amin annabinka sallallahu alaihi wa sallama sai Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ruwa wannan asar yana cikin sahihul bukhari sannan kuma imamu wato as-sa'ad ya kawo cikin at-tabaqat to don haka dai waɗannan su ne wasila waɗanda sun ka inganta don haka in ka zo mai bara ka ce don Allah da ƙaunar da kuke yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ƙaunar annabi ibada ce shikenan magana ta riga ta ƙare amma kuma in mutum ya ce ma bai yadda ba sai yadda yake so so sai ka sa mishi ido yana da kyau irin matsalolin da kuke gani ana sabani kansu kakku matsa saboda in karatu ya kai karatu wata rana duk za a amince da wannan akwai waɗanda suka ce hijabi da haramun ne ƙarya ce ko ba haka nan bane an karanta duk ayoyi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihin min jalabi sun kace ƙarya ko ba haka nan bane yanzu kaka suna sawa sun gane cewa addini ne kenan ba dole ba nassi zai iya shiryar da mutane wani lokaci ka ba mutane dama wanda addara bon shiriya zai shirya da yarda Allah subhanahu wataala Allah ya gane da mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta wani littafi qa'idatun jalila fi at-tawassuli wal wasila sannan kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi At-Tawassul anwa'uhu wa ahkamuhu duk abinda za a kawo a ce maka wani ya ce yayi tawassuli da jikin Annabi ko kaza ko kaza waɗannan hadisan babu wanda inganta daga cikin su ina fata an fahimce ni dama matsalar mutane su dauko hadisai da ifas ai sun inganta wannan ba zai saka tsira ba ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin dukkan mu neman yarda Allah muke yi kuma ba mu son mu yi aikin banza a tashi ranar tashi alkiyama a iske abin bai inganta ba ka zo ka yi abin nan aikin baban giwa kamar da waɗansu hausawa suke cewa to wabtagu ilaihi wasila ku nemi wasila zuwa ga Allah neman kusanci ta hanyar ikhlasi da kuma dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi dan ɗaukakar da kalimar Allah in an ce jihadi turawa su da sun rike sun ce jihad sai a gwado bindiga a gwado takobi a gwado yuka a gwado bam saboda su a fahimtar su ba a yin jihadi in ba da waɗannan ba kashin mutane shine jihadi ina fata an fahimce ni alhalin da Allah ce wajahidu fi sabilihi sai yayi shiru bai faɗi da mi za a yi jihadi ba inda mun fahimci ma'anar jihadi wadda ta dace da mun huta jihadi ba yana nufin kawai yuka bindiga zuwa wajen yaƙi ba a'a duk abin da Allah ya baka na ni'ima ka sanya shi cikin da'a Allah shine jihadi dalili kuma yace wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah nan aya ta yi bayani kaga aya ne bi amwalikum dukiyarku to su kuɗi bindiga ne a'a za ka ɗauki dukiyarka ka gina makaranta za ka ɗauki dukiyarka ka gina gidan marayu za ka ɗauki dukiyarka ka sai mota ta zuwa wajen wa'azi za ka ɗauki dukiyarka ka gina masallaci za ka ɗauki dukiyarka ka siyo littattafai ka buga a yaɗa wannan jihadi ne amma turawa su za su ce a'a jihad kawai dai an ce bindiga bindiga bindiga sun ɗauki wani nau'i saboda su yaki addinin musulunci ina fata an fahimce ni ƴaƴanka kai musu tarbiyya ta addinin musulunci ko ba haka ba jihadi ne ku anfusakum wa ahlikum nara ka kare iyalinka da matanka daga wuta ai yana daga cikin manyan manyan jihadi ina fata an fahimce ni don sai ka shirya ba karamin aiki bane ina fatan kun fahimta sannan ana jihadi da mi ana jihadi da dukiya ana jihadi da takobi ana jihadi da harshe ina fata an fahimce ni harshen ka kai wa'azi ko kai magana wanda za ta kare addinin musulunci a cikin majalisa daga cikin majalisoshi dan majalisa guda shi tashi ya faɗi abin da Allah yake a cikin 'yan majalisa na turai ko ku waɗansu da suke son a saba ma addini wannan jihadi ne a san akwai mutum guda wanda ga kishin musulunci wannan shi ma jihadi ne ka tashi ka nuna don ka a ce an yi ɗari bisa ɗari kaga da an tashi an ce wani bai yarda ba sai an tambaye me yasa bai yarda ba to wannan shi ma jihadi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahih muslim wanda Aisha ta ruwaito lokacin da Qurayshawa suka yi wato waƙe suna zambo ga musulunci ina fata an funce ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira masa manya manyan shu'ara masu yin waƙe daga cikin sahabbai yace su yi kokari su yi musu raddi ha Hassan bin Sabit manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce uhduhum kai musu zambo gawiyan shakka ce hajihim a wata riwaya ko ba haka ba kai musu zambo kai kai musu hari lokacin da Hassan bin Sabit ya so shi kai musu hari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai inda sayyidina Abubakar shi ya san nasaba ta Qurayshawa dan kai ya zama to ka zo kai zambo haka kai gare ni ba tare da ka sani ba yaje sayyidina Abubakar radiyallahu an yayi masa bayani bayan yayi masa bayani yazo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la wato la ansulannaka minhum ko la asallannaka minhum kama sunsallu ash-sha'ratu min al-ajin yace zan zarike ka daga cikin su kamar yadda ake zarike gashi daga cikin kwababben gaji kaga ai za a jari sun ajiya ba ko to haka zan kai musu hari ba tare da na taba ka ba wai shine abin da yake son abin ga abin da yake son yace kenan ashe mutum da harshen shi yana iya kare addini ina fata an fince ni da matsayinka kana iya kare addini jihadi ne in kana shugaban ma'aikata in lokacin sallah yayi ka ce kowa ya je sallah wannan jihadi ne ina fata an fince ni sannan kana iya yin jihadi da alƙalami ka rubuta littafi wanda za ka yaɗawa a duniya don ka bayyana ƙaryar kafirai don haka wa jahidu fi sabilihi ku- wato ku yi jihadi don ɗaukakar da kalimar Allah da duk abin da Allah ya ba ku na iko da dama ku fahimci wannan ayar da kyau Allah ya gane da mu wa jahidu fi sabilihi ku yi jihadi don ɗaukakar da kalimar Allah subhanahu wata'ala la'allakum tuflihuna don ku samu jins- don ku samu rabauta in ka yi jihadi za ka rabauta za ka tsira in ba ka yi jihadi ba ma'ana daidai gwargwadon abin da Allah ya azama tunda in an ce la'allakum tuflihuna shin in ba mu je muka yaki ba kenan mu yanzu ba za mu ci nasara ba a'a kowa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi daidai abin da Allah ya baka daidai abin da Allah zai tambaye ka Allah ba zai tambaye ka ba abin da bai baka iko ba ko baka ba yanzu misali ba za a- ba za a tambaye ni ba me yasa a ma'aikata kaza ba a yin sallah a matsayina tunda ni ba shugaban ma'aikatan nake ba ban da- ba ba- ba ni da iko yanzu ko na zo na yi magana ni waye a wannan ma'aikatar ba kowa bane amma daraktan makarantar wato ma'aikatar yana da izinin ya sa a yi sallah ya ce na ba da izini a je a yi sallah in an je an yi sallah ba wanda zai tambaye ka kai ne shugaba to in ba kai ba Allah zai tambaye ka domin nan kana da iko shi ko Allah zai tambaye ka ne abin da yake kake da iko akan shi ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi tace fattaqullaha mastata'tum la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha وما جعل عليكم في الدين من حرج daidai abin da kake da iko daidai shi Allah subhanahu wataala zai zai tambaye ka Allah ya gane da mu addini la'allakum tuflihun dan ku samu rabauta ranar tashin alkiyama Allah ya sanya mu daga cikin sun rabauta innal ladina kafaru إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم wajahidu fi sabilihi ku yi jihadi dan daukar da kalmar Allah la'allakum tuflihun muka ce ta kowace fage wannan suka ce malamai ya nuna cewa aiki na musulmi ba cin karo zai yi da juna ba ma'ana dan bariki ko ba haka ba ko dan boko wanda yake ma'aikaci babban ma'aikaci ya zo ya ma musulunci aiki malami ya yi ma musulunci aiki cikin nashi fage mai kuɗi ya zo ya aiki nashi daidai gwargwado soja sai mu haɗu gaba ɗaya sai mu tallafa ma addinin musulunci bai dace a ce ni ina ma addini aiki ba wancan yana ma addini aiki alhali muna gaba wa junanmu bai dace ba don ina ganin ni almajiri ne misali to wancan kuma dan boko ne a'a kan in rena aikin da yake ma musulunci domin ni a masallaci nake ina bayani shi kuma a ma'aikatarsa shugaba ne yana da izinin yi ma musulunci aiki to kai in ce in rena aikin shi alhali kamata na yi mu haɗu da soja da ɗan sanda da malami da ɗan siyasa da shugaba da wa da wa da wa kowa ya kawo nashi ƙarfi gaba ɗai sai a yi ma musulunci aiki shi yasa malamai suka cewa kullu wahid ala sagra kowa yana bakin iyaka ta tsaron musulunci tana yiwa ta hanya kane za a shigo mu musulunci in kana likita jahidu fi sabilihi kakka yarda a kawo banna a cikin al'umman musulmi a matsayinka na likita saboda kai kana ijihadi ne ta hanyar likitanci in kana malami ta hanyar da'awa wa jahidu fi sabilihi ka karanta kuma ka faɗi gaskiya ka ƙare naka aiki in kana shugaba ka kare al'ummarka duk abin da zai zama tuwa fitina ka yi ƙoƙari kakka yarda wannan abin ya shigo ka yi jahilu fi sabilihi mace ta kare mijinta a cikin gidanta ta yi ma 'ya'yanta tarbiyya ta koya musu haƙuri da sanin Allah jahidu fi sabilihi kenan kowa ya kawo nasu gudunmuwa innal ladina kafaru Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'an da dai a ce suna da abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya ko ba haka ba wa mislahu ma'ahu da wani shi a ƙara biyu kenan tamkarsa ko Allah subhanahu wa ta'ala ce li yaftadu bihi min adabi yawmil qiyama dan su nemi fansa da shi ranar tashin alqiyama malaman luka suka ce a to an ka ce ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu sai an ka ce li yaftadu bihi ya kamata a ce li yaftadu bihi ma domin ma fil ardi da wa mislahu kaga biyu ne ya kamata a ce wato liyaftadu bihi ma suka ce ad-damiru yarji'u ila al-mafkur ay liyaftadu bi al-mafkur ma, ma wato ma zikira min al, ma fi al-ardi wa mithluhu ma'ahu shine kenan da haka kaka ce an samu kuskure cikin alqur'ani min azabi yawmil qiyama daga azaba ta tashin alqiyama ma tuqbila minhum ba za a karba musu ba Allah subhanahu wataala ba zai karba ba ina fata an fahimce ni a wani wurin ma sai Allah ya cewa da zinariya ce an ka cika musu da duniya gaba daya ko ba haka ba innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban ba wai ma fil ardi ba tunda an ce ma fil ardi akwai abin da ba zinariya ba to nan mil'ul ardi a cikin ali imran ko da ƙasa gaba ɗaya aka cika da zinariya ka kusan wannan abu wannan dukiya ai ba ta da ba ta da abin nan ba ta da iyaka ko ba haka ba ma'ana tana da yawa Allah subhanahu wataala ya san iyakarta a wani wuri kuma sai Allah subhanahu wataala ce a'a ba wai wa mislahu ma'ahu ba ba za a karba bane kwata kwata duk abin da za su kawo فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أنا مغنى دي أكم منافقين كما كافر ري كما هكذا الله سوى إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها العدلنا الفداء كودا ذا سبادة فانسا كومي دا كومي رانا تاشا القيامة وسن زي تاشي ينا سن يبادة فانسا كوا دا كوا أكاد جهنم أتير في الجنة كما هكذا بني أه؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب من عذاب يومئذ ببنيه yana son ƴaƴan shi da ya haifa gaba ɗaya in sun kai ɗari duk a yi jahannama da su a kashi aljanna wa sahibatihi da mata sai sheri ɗan billahi lazi ita ma a kai ta jahannama a aljanna da shi wa banihi da ƴaƴan shi gaba ɗaya wa sahibatihi wa akhihi da ƴan uwansa gaba ɗaya wanda suke kokarin su taimaka masa wa fasilatihi allati tuwihi da family kin shi ko kabila ta yadda take kare shi kai ya ce wa man fil ardi jami'an Allah duk kowa akai wata jahannama da annabawa da salihai da wa da wa shi ne abin da ɗaya kaso shi kaɗai a alfi aljanna kai kahi ga son banza da Allah ce kalla inna halaza wallahi ba zai yiwa ba da haka wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha amma mustashriqun da suka zo sai suka ce ai cikin alqur'ani in yazo ana zancen fida da shafa'a kamar yadda alqur'ani ya bayyana a cikin suratul baqara ai alqur'ani akwai hashu cikin shi kun san hashu shi ne abinda ba a bukata dan ya ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamina wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a tace wala yuqbalu minha shafa'atun tace wala yu'khadhu minha adl nabi da yazo tace ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamina wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun sun ka wannan takrar ana zancen fida fida ji alkur'ani yazo to amma da kana da hankali in ka duba ko wace aya sai ta ƙara wani abu kaɗan na ma'ana wadda waccan ba ta zo da shi ba nan ya bani isra'ila kuruni ba tiyar lati an amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin dauki duk ɗaya suke nan farko to amma wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron wani yini wanda wata rai ba za ta iya amfanin wata rai da wani abu ba to na farko sai an ka gabatar da shinun akan ainun dama cikin huruful hijaiyya sai an faɗi shinun sannan aka faɗi ainun na biyu kuma sai an ka gabatar da ainun akan shinun aka juya kenan ya saba ma tsari na harufan hijaiyya to anan wala yuqbalu minha shafa'atun ba a karɓar ceto wala yu'khadhu minha adlun kuma ba a karɓar wato abin nan fansa to can ko wala yuqbalu minha adlun an ka ce ba a karɓar fansa wala tanfa'uha shafa'atun kuma ceto ba zai amfane ta ba sai to ai menene ne an gabatar da wannan an jinkirtar da wannan ko ba haka ba malaman balaga alqur'ani suka ce a'a wato nan ya bani isra'ila ya bani isra'ila duk ɗaya ne amma ɗabi'o'in mutane sun bambanta wani mutum ya fi son a cece shi da ya ba da fansa ko ba haka nan bane wani mutum ya fi son ya ba da fansa da a cece shi in kana son ka gane wannan mutum za a kama ana biyar shi bashi ko ba haka ba to in ya fi son dukiya da kansa ya fi son ya mutu gidan kasu ya fi ƙaunar ya mutu gidan kasu da ya bada dukiya to kaga wannan ya fi son a gabatar da wato ceto da ya bada fansa da ya bada kuɗi faske shi ya son ya mutu wani mutum ko in dai zai samu damar fita to ya fi son ya ba su a bar shi da ran shi haka ne ko ba haka ba eh hariri yake cewa wa sharru ma fihi min al khalaiqi أن ليس يغني عنك في المضايق إلا إذا فر فرار الآبق yace daga cikin sharrin da dinari yake dauke da su domin yana magana ne akan dinari allaisa yughni anka fil madayiqi dukiya ba ta ma amfani in ka shiga cikin wahala ko ba haka ba illa idza farra firar al abiki sai in ya gudu ya barka kamar irin yadda bawa wanda ya gudu ya bar mai gidansa bai dawowa in kana so yanzu da an kai ka gidan kaso sai ka bada sai a ce baka da laifin komai kana gidan kasu yanzu ma za a sako ka sai an sako babban mota ta kawo ka gida da ziniya ka zan babban mutum in dai ka bada ka huta to don haka ba sakrar bane alqur'ani yayi don ku fahimci wannan da kyau can an gabatar da shafa'a saboda wani ya fi son a cece shi da ya bada dukiya nan ko an gabatar da fida saboda wani ya fi son fida adlun kenan kamar yadda zo a cikin alqur'ani ma'ana ya fi son ya fanshi kansa da a ce ma an je an nemi masa taimako mun fahimci wannan da kyau ko innal ladina kafaru waɗanda suka kafirta amma aya ta cikin suratul tauba ta nuna ba kafirai ɗai bane suke da wannan guri ma'ana li yafsadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum ko da kowanne ne daga cikin kafirai da munafikai yazo da abin fansa to ba za a karba ba dan Allah ce fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru fal yawma ayau la yu'khadhu minkum fidya ba za a karbar fansa gare ku ba ku munafiqai wala min alladhina kafaru ko daga waɗanda suka kafirta kenan da munafiki da kafiri wannan aya ta hadisan nabi ta nuna ba a karɓar fansa gare su gaba ɗaya an gane ko domin nan ya ce innal ladina kafaru in ma ka ce lafazin kafaru bai shafi munafiqai ba li yaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum ba za a karɓa musu ba wannan ya nuna babu abin da ya kai imani tsada domin ka ji abin da ake son da an samu damar dawowa duniya a yi imani ai da ba za a ce za a bada mil'ul ardi zahaban ba ko ba haka nan bane ma fil ardi jami'an bai samu damar da zai cewa zai ba da iyayen shi da kaza da kaza ba amma da yake bai da imani da yana da wannan da yana gurin ya ba su ya tsira to kenan abinda zai bayar bai kai imani kima da daraja ba wannan ya nuna imani ya fi mil'ul ardi zahaban ya hi ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu ko ba haka nan bane duk abinda za a ba su ba abinda kai imani tsada dan haka duk wahalar da za ka sha a duniya samara ce ta imani turawa su hau cikin matsala a gaya ma magana banza a cutar da kai a yi ma renin wayo saboda imani dole ka yadda ka sha wahala saboda imani ba wai an ce da ka ce amanna billahi ba kawai shi kenan Allah zai saukan ma komai da komai annaba ba haka suka rayu ba malamai na gari ba haka suka rayu ba wata rana a sha zuma wata rana a sha madaci dole in ka yi imani zaka sha wahala kenan da haka kan mutane su tsammanin wai yanzu cikin tsananin da ake ciki kawai sai mu ji mu cikin aljanna a'a daɗi sai a cikin aljanna ake samun sa kowa ya bace wannan am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatum albasa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib imanin da Allah subhanahu wata'ala ya baka shine abu mafi tsada da kaga Allah ya baka imani to duk abin da za a baka ka rabu da imanin ka wannan abin tambada ne ragaita ne kuma wannan abin bai da kima imani ya fi komi tsada shi yasa Allah ce wa yashtaruna bihi samanan qalila suna sayar da imanin su ayoyin Allah da dan abu kadan malamai suka ce duk abin da za a baka ka sayar da ayoyin Allah wannan abin bai kai imanin ka tsada ba mu fahimci wannan da kyau don haka kaka kalli kafirai suna cikin motoci suna cikin kaza suna cikin kaza suna cikin kaza wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un ya kamata mu fahimci wannan da kyau Allah mun gode maka ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم الله سبحانه وتعالى بذيك قاموس با ولهم عذاب أليم سنة عذاب ميرددي to wani lokaci suka an ce kafirai suna da azaba mai radadi wani lokaci suka an ce walahum azabun muqim suna da azaba wanda take dawwamamma wani lokaci suka an ce walahum azabun muhin suna da azaba ta walakanci wani lokaci suka an ce walahum azabun ghalib suna da azaba mai kaushi wani lokaci an ce walahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani duk babu matsala ba cin karo da juna sun kai ba in an ce mai radadi saboda yana da alaka da jikin su za su ji in an ce muqimun dawwamamme saboda bai da lokacin da zai karewa ina fata an fahimce ni in an ce walahum azabun azim saboda azabar su mai girma ce babu mai yin azaba irin ta Allah subhanahu wataala ko ba ka nan bane fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad wa lahum azabun muhin suna da azaba ta walakanci domin babu irin duk mutumin da aka gani wata tsiyana ranar tashin alkiyama za a haɗa su gaba ɗaya wuri guda kaskantattu a tura cikin wutar jahannama kaga azaba ta wulakanci kenan walahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani dan haka sai ka gane cewa ba wai ayoyin sun ci karo da juna bane a'a kowanne daga cikin nau'i na azaba an hankalta ma ina fata an fahimce ni kasancewar lokaci ko jikin ko ita wutar ko ko kasancewar wanda zai yi azabar an gane da kyau ko sai Allah subhanahu wataala ce yuriduna an yakhruju minan nar يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم الله سبحانه وتعالى يريدون سنة أن يخرجوا من النار سفتدق وتا كوبا هكذا kafirai suna son su yi kokari su fito daga cikin wuta Allah ce wa ma hum bi kharijin minha ba za su fita daga cikin ta ba Allah shi muna tsari kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha a cikin suratul hajj a cikin sajada kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha babu min ghammin ya kai har ya kai alramu mai har da alqur'ani ai hasara ka awi firkitar da kai kuka ce malam mai karatu yayi kuskure wanda ya san sajada bai san hajji ba yace an yi kuskure wanda ya san hajji bai san sajada ba yace an yi kuskure ko ba haka ba Allah subhanahu wataala yace ba su fita har abada har abada da haka duk mai tunani in yayi zalunci daga baya an ce lahira ai akwai lokacin da Allah zai fito san shi ta wallahi wannan gurgun tunani na wallahi ka bar shi ka shaha makan ka lahiya tun yanzu ka gyara da Allah ka bar tunanin cewa zaka shiga wutar jahannama wallahi yini ɗaya cikin jahannama bala'i na don wutar jahannama ƙarfinta ya kai ƙarfin wutar mu ta duniya saba'in sai an haɗa zafin wutar duniya saba'in sannan ya zamanto daidai da wutar jahannama to sannan kuma yini guda a cikin jahannama shekara dubu ne a nan duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduna sai mutum ya shekara dubu da za a ce mutum zai yi yini guda a cikin jahannama shekara dubu zai yi a cikin ta to haba malam kai yanzu ko sakan guda kana daga cikin jahannama balle shekara dubu a kaddata yini guda dan haka wa mahum bi kharijin minha ba za su taba hita daga cikin ta ba ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce wa hum fiha khaliduna suna masu dawo a cikin ta wa lahum azabun muqim suna da azaba dawwaman mai tsayayye wanda bai da iyaka duk lokacin da kuma wutar ana ƙara masa zafi ne kullama khabat zidnahum sa'ira duk lokacin da suka hallaka jikin su zai ƙare za a sake mayar da shi kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab inna allaha kana azizan hakim hakima su ma waɗanda suka kafirta su waɗanda suka yi imani fa su ma in su shiga aljanna suna fita ba su fita su ma wa ma hum minha bi mukhrajina Allah subhanahu wataala ce la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bi mukhrajin la yamassuhum fiha nasabun wahala ba ta shafuwar mutane a aljanna ko ba haka ba wa ma hum minha bi mukhrajin kuma ba su kasance ba za a fitar da su su ma sun dawwama khalidina fiha abada ko ba haka Allah faɗa ba وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ما لم بحوش يتي لفين دائي قالي واكي نوكو الجنة داتين تبزي ينكي وابا ننجا كما تمداكلتا أبين دمك فتاية من تولي الله شبام لادا وان دمك يكسكري الله يغفر تامنا